أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف خلق الله أجمعين وعلى آله وأصحابه وسلم بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إنا أعوف لأن الكيلة yarjuru ku goma la ku zuwa ga babanku shine annabi ibrahim ku ce masa mhm, yarjuru ku goma ila bai bikum zuwa ga babanku idan kun je ka ku kulu ku ce masa ya bana babanmu in ka san in naka ɗanka salaka ya sata ku gaya masa in ji shi wa ne raubilu kenan sun ya shabara ya ce to ni ba zan bar wannan ƙasa ba sai in allah ya sa na samu hanyar mallakar nan uwana mu koma ko kuma sai abin da Allah yi amma ku idan kun je ku ce ma babanku ka san ɗanka an ce ya yi sata amma masu na ba mu sai da a kan haka ya yi sata ba illa bi ma alimna sai alimna sai da abin da muka sani mun tabbata min musa sa hadati don ganin mun ga mudun sarki a cikin kayansa wa makunna mu ba mu zamo lilgaibi ga gaibi hafizu da muna kiyayewa ba don da mun san wannan magana zai zamo haka da ba mu nemi zuwansa ba a hannunka lima gaba na lokacin da ya fake mana hina da'i mausiki lokacin da muka baka alkawari muka yi sadda a muka rantse to ba mu san haka zai yi ba
واسأل القرية التي كنا فيها والهي التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون amma mu babu abin da za mu iya gaya maka sai dai wasu alkaryata ka tambayi alkarya allati kunna fiya wanda muka zamo cikin da ita misa ka aika a tambayi mutanen yaya aka yi kuma wal'ira ka tambayi matafiya wanda suke mabuta tafiya masu kabr- karafka wanda muka tafi da su daga nan ƙasan kan'ana zuwa gun me aka yi yawa Allah ce akbar lafiya wanda muka fuskanto muka taho cikinta ka tambaye su amma mu ba za ka tambaye mu ba wai na mu a maganar mu na sadiku na masu gaskiya ne fi kawai na cikin fadin mu wannan cewa dan an ce ɗanka ya yi sata to muna da gaskiya wannan magana farajawu dai suka koma ga annabi yagubu wa kalu lahu zalika suka gaya maka duk wannan abu da aka faɗa
قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم ƙala sai annabi yakubu ya ce balbari an buskun kayukanku sauwalin lakum ta ƙawata muku amma al'amari kuma fa fa'altu muka aikata shi ita ita mahun bin limasa baka bi minhum ya tumce su saboda abin da ya riga ya gare su wanda suka yi cikin annabi yusuf saboda haka rayukan ku ta ta kawa ta muku wani abubuwa kun kuma aikata to ni ba zan tambayi kowa ba kuma ba zan aika ba al'amari na fa sabon jamilu hakuri ne mai kyau wanda babu firgita cikinsa hakuri mai kyau kenan wanda ba za ka yi ƙara ba ka gaya ma wani abu kuma babu firgita ka san abin aikin Allah ne saboda haka ya juya da lucayinsa ga Allah saboda haka da ya yi haka kuma shi bai tambayan ba ya haƙura da abin da Allah ya yi bai tambayi karamka ba kuma bai aika misir ba wanda suka ce ka aika alƙaliyar da muke ciki sai ya miƙa sha'ayinsa duk ga Allah sai ya ce ya ce asala babu ya Allah an ya ce ni biyun jami'an ya zo mun da su duk gaba ɗaya da yusuf da ɗan uwansa da shi raubinu ba wuya Allah kawo su sha'anin masana Allah kenan ya san lokacin da duk bakin ciki ya tsananta maka abu ya yi tsanani to ya san Allah ya yi kusan buɗi gare ka kasa in tsanani ya yi yawa to ka kusa ka samu fita saboda haka shi ya ce ya koma ga abin da ba su zamani ya ce duka ma za su zo mu dukansu uku shi ke nan inna shi Allah huwa sami'u shi ne mai jin halina al'aliyu masani ne kuma cikin aikinsa da yake yi shi ne san yadda zai kama mafita ba zan tambayi kowa ba ba zan aika ma kowa ba wata wala anhu sai juya ya bar su wata walla anhum ya juya ya bar 'ya'yan nasa da jikokinsa sai ya koma ya ce ya asaba kai ta bakin ciki na ga lokacin ki ki zo na bakin ciki wa akan wa Allah Yusuf akan rashin Yusuf ya ya koma tun daga farko Allah ya ce wa bai dana idansa suka yi fari wato bakin ya shafe don tsananin kuga shi wannan kwaya bakin sai aka canja shi ya zama fari saboda kuka shi ne ce idonsa ya suka yi fari min alfin don bakin ciki fa huwa zai kazimu yana shage da bakin ciki mumubun makrubun la yusuru kalbahu yana bakin ciki yana yana damuwa amma bai bai bayyana ma kowa sha'aninsa ya mai da sha'aninsa ga Allah ƙaru sai suka ce waye suka faɗa shi ne jikokinsa da suke kusa da shi suka ce wa lansallahi rantsuwa da Allah la tafta ba ka gusawa kai yakubu ta kuru yusufu kana faɗan sunan yusufu yusufu hatta ta kuna hararan har ka zama makararren mutuwa har sai ka mutu musulman Allah halaka sai ka kusan halaka liduli mararka don tsawon cutanka wa huwa masdaru shi masdari ne hararar lina yastawi fihi alwahidu wa ghayruhu ko in mutum ɗaya ne ma harara in mutane da yawa ne ma harara to shikenan au ta kuna ko kuma ka zamo akan haka din min alhaliki na cikin masu halaka za ka halaka amma halaka fa na mutuwa ba wai cewa halaka na halaka ba shi kenan ƙalalahun sai ya gaya musu inda ma abin da yake akwai ashku basi ina ƙaran bakin ciki na ne wato bakin ciki shine wanda in yi tsanani ake ce masa basu wanda dole sai ka faɗa ma wai kai sanyi to shine basu don in bakin ciki ya maka yawa in baka faɗa ba yakan zama cuta halka halaka a cikin nawafin idiriya an yi kisan wani mutum da suka nemi sarauta da wani ana ce Suleiman shi ya samu Suleimanin bai samu ba kuma ‘ya'yan gida ɗaya ne sai da Suleimanin ya zo yana magana a tadiya kawai sai shi mutum sai ce masa ya ce shiru ɗan zina ya buɗe baki saboda da gaya masa shi ma abin da zai yake abin nan saboda sai wani ma ya zai ya kama ba su kinsa wanda ci zai ce don Allah kai shi ka haƙura ya yi shuru aka daɗe sai ya ce masa ka sa ni na haɗe abin da ya fi wuta zafi zan mutu yau a yau ɗin kuma ya mutu shi ne ake ce basu saboda haka in baƙin ciki ya maka yawa ana so ka gaya ma wasu ka yi mawan tari don ka samu sauki saukinsa amma in kai kawai ka tashi a zuciyanka to zai cuce ka saboda haka yawancin mutane sukan ga kamar wasu 'ya'yansu sukan mutu wanda suna tsarin su a lokacin kuma ba su yi kuka ba to an rashin kukan nan sai ana zaton ba wuya shi ma mutum zai mutu saboda haka an abu ya samu mai bakin ciki sosai ka samu wanda ka yadda da shi ka tada masa to shi kenan to shi ne basu yana ya ce ina kukan bakin cikin nan na basu nan ga Allah ne allazi la yuzbaru alaihi bakin cikin da ba a yin hakuri a kansa hatta ya busa dinar nasi sai an baza wa mutane in ka fada ka samu wanda ka gaya masa to ko ya baka hakuri ko baka hakuri sai ka ji dan sanyi sanyi amma ka bar shi abun ya cusu a zuciyarka kawai to zai cuce ka wa husniya da bacin rai na karan su ilan layi zuwa ga Allah ne ba ga wani ba la ila gairihi ba ga wani Allah ba wallazi tamfau shakwa ilahi shine wanda kara take umfani gare shi البسط تأويق الحسن يوا wai sanu li'annal insana don mutum idan ya ɓoye shi ya kuma suturta shi to ya zama wani kuma ya wuce basu ya zama hammu wai za ka kawo amma in ya faɗa ma wani kane ya zama basu to a lokacin zai ji ɗan sauƙi-sauƙinsa to saboda haka وهذه المقالة قالها جبريل عليه السلام wannan magana jibril ne ya faɗa lima bara saboda hadisin da zo an laushi kana liyakuba shaksun wa lahu yakubu ya zamo yana da wani mutum wanda yake uwantaka da shi faƙalahu sai ya gaya masa za ta yi min wata rana ya yakubu kai yakubu mallazi a saba basarka me ya tafiyar da idonka har ka makance wa mallazi kan wasu zaharka me yasa bayan ka yi tankura bayan kana miƙe ya ce amma lazi a saba basari amma abinda ya tafiyar mun da ido na makanta falbuka wala yusufa kuka kan tuna annabi yusuf wa amma lazi kan wasa zari amma abinda ya sa kaga na tankwasa to falhunu ala binyamin shine bacin rai kan kuma binyamin bayan haka to fa ta jibril sai jibril izo masa fa qala lahu yaqub yace masa inna la yace masa shi shi jibril yace inna la yughriuka sar Allah yana gaishe ka yaqub wa yaqul laka yana ce maka amma tastahi a sai yanzu ba za ka ji kunya ba an taskuwa ila gari ka yi karan abin da same ka ga wani wani na faƙala ya ce ina ma a shku ba su yi wa husuna ilallahi ya ce a ina karan basuna ne da ɓacin rana zuwa ga Allah sai jibrilu ya ce masa ilam jika sani Allah wa alam bi ma tashku Allah ya fi ka sanin abin da kake kara wa inna ma utiba yaqubu an zargi yaqubu ne bi hada da wannan domin li anna hasanatil abrar li anna hasanatil abrar sayiatul muqarrabina domin mutanen kirki aikinsu mai kyau to a wajen mutanen da suke kusa da Allah sosai kamar annaba kamar waliyai to wannan shi shi ne laifinsu kamar laifi gare su domin fadan haka ma wani su agun bayan Allah sosai to wannan laifi ne abin da ya sami kan kawai kamar bar ma Allah kai shiru shi ke nan
يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف وأبيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون
yace ina kukan ƙaran basuna da ɓacin raina ga Allah amma ku sani wa lamuni na sani ina sani kai min Allah agun Allah ma la ta'lamuna abinda ku ba ku sani ba kuma sun muni zan mutu don tuna musu wannan to ni na san abinda ba ku sani ba abinda ba ku sani ba shine sani na yusu na yana yana yana da rai mun annaru ya yusu ba don mafarkin da yayin nan gaskiya ne wa huwa hanya ya don tun yana yaro yace ya yi mafarkin tauraruwa goma sha daya da kuma da wata da rana sun masu jida to ya fasara masa shi yakubu ya san fasaran watan shi ne a ranar kai kuma watan uwansa ne tauraruwa na goma sha ɗaya yan uwansa ne ya ce to wannan mafarkin da aka yau shekara fiye da tamanin na san gaskiya ne sai da na gashi kaji wanda suka san Allah ya ce ya bunayya ya bani ya ku yana isa bu ku tafi fatasa su ku binco bincika min yusuf wahi da dan yusuf da dan uwansa ullubu habara kuma ku nemo min labarin su ni ban ɗebe tammani gare su ba wala ta yaso kada ku kuma ku tsaye tamani a rahaman Allah eh wannan rahaman Allah ne kada ku tsaye tamani ga rahaman Allah shine hada ni da annabi Yusuf dana innahu shi la asba mutumin da yake ɗebe tamani min rawi la daga rahaman Allah illa alqawmul fasiqun sai mutane fasikai wanda bai san Allah ba sai yake ɗebe tamani daga rahaman Allah fanda da ko suka tafi wajen misa suka tafi domin samo labarin annabi yusuf to dalilin wannan fadi ‘ya'yansa suka ba shi labari da yayansa suka ba shi labari cewa ga abin da ya ku to shi ne annabi yakubu kuma lokacin da yayansa ya ce ku je ku binciko min yusufa da dan uwansa wato labarinsu ka taba lawan kitaban sai ya ruba musu wasiƙa bila yusufa zuwa ga yusufa shi amma a lokacin zuwa ga sarki misir lima habasa indahu bunyamin saboda ya tsare bunyaminu a gunsa ya ce to ga takarda daga yakubu isra'ilun allah ɗan kuma isaka wanda aka yanka shi ɗan wanda aka yanka shi don Allah bai yanku ba kuma kuma ɗan Ibrahimu badadin Allah zuwa ka sarkin Misra amma bayan haka mu ina gaya maka mutanen gida ne wanda aka jarrabe mu da bala'i amma jaddi kaka na ibrahim an ɗaure shi an jefa shi a wuta shi kenan ya yi haƙuri don allah amma babba na isma'ila an jarrabe shi da bakuntaka tun yana ƙanƙani shi ne wanda suka zo suka kafan ɗakin makka nan suka zo aka saukar da shi da uwansa su kadai a jeji ba abinci ba kowa baffa na ne wannan shi ma an jarabe shi tun yana karami to kuma amma ya tuliya amma babana isa ga an jarabe shi da yanka an saka wukan zai yanka shi amma a kan ƙeyarsa sai Allah ya fanshe shi da rago amma ni na zama ina da ɗa kuma shi ya fi soruwa du'a yana ya tafi yan uwansa suka tafi da shi daji suka ce kuwa ta ci shi suka taba mun da rigansa a cuɗanye da jini suka ce kuwa na ci shi to saboda haka kansa nake kuka har ma na makance yanzu sannan kuma na zama na da wani ɗan uwan ɗansa ɗan ƙaninsa wanda suka haɗa uwa na zamo ina yaye bakin ciki da ganinsa kamar yakan mantar da ni shi to kai kuma ka tsare shi ka ce ya yi sata mu mutanen gida ne ba fi sata gidanmu ba gidan sata ba ne ba mu aihuwan bayawo to in ka so ka mayar mun da ɗana in ba haka ba zan maka addu'a addu'an da bakin ciki zai riski jikanka na bakwai ka ji a na mai wasa da addu'a ya ce in ka gani mumu uku ne da ni da kakana da babana da baffana amma in kai kamun ɓatan ka ɓata min rai to zan mu yi addu'a bala'i ya yi ta bin zuriyanka har jikanka na bakwai shi ke lokacin da annabi yusuf ya karanta wannan takardar babansa ya tsananta kuka ya kasa kuri ya bayyana kansa ga ‘yan uwansa dalilin da Yusuf ya yi kenan Allah ke a yi mutum a bar cuta an mutu kada mutum ya yadda ya cuci mutum don Allah mutane ba ɗaya ba ne idan ya ce masa in in baka zan maka addu'a na kuma bala'i ya bi ka da ɗanka da ɗansa da ɗanka da ɗansa har yaya na bakwai to shi ke nan muje
فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاج فأوف لنا الخيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين
فلما دخلوا عليه lokacin da suka shiga kan sarki Yusuf kalu suka ce ya ayyuhal azizu ya kai wannan sarki masana ba halanan nuru cuta yunwa ya shafe mu da mu da iyalanmu duka waje na mun zo bilatin da kayan ciniki musulatin jebu ga kudin da muka zo ma duk maka gare da ga mu da abinci yanzu jebu ne wanda kowa aka bashi zai yi karba saboda munin kudin ya zama dirhamai ne wanda suka yi jebu to amma ga shi mun gaya maka halin da muke ci fa'aufi da narkaila ka cika mana mudu ka auna mana cipsu ka cika mana mudu wata sadaka laina ka mana sadaka ka mana sadaka wato bil musamati da rangwamen kudinmu nan wanda yake dubu to ka yi sadaka ka karbe su a yadda suke haka kar ka lura da munin kudin namu inna la Allah ya zaji yana saka ma mutasaddiqin da mutane masu sadaka kai mana sadaka abin da yasa da yake saka mun yake yake yake saka mun shine Allah zai ba su lada ta faraka alaihim sai ya tausa kansu wa zakaruhu rahmat tausayi ta riske shi wa rafa alhijab bayna wa bainahum sai sa aka yaye hijabin da ke tsakaninsa da su sai shi nan sai suka gan shi suka san shi shi ne yusu so inje قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذا أنتم جاهلون
kare ya ce hal alimtum ko kun san ma fa'altum bi yusuf da abin da kuka yi da yusuf da kun sani yadda kuka cuce shi ko suka buge shi kuka sai da shi wagar zalika da wani wannan kun sani wahi da dan uwansa shi kuma min halmikun lahu kun zalunce shi ba da firakahi bayan tafiyan shi yusuf kun sani antum jahiluna amma sai ya karasa musu da magana ya ce don a lokacin kun jahilci abin da zai zo zama don ba ku sani ba wato kamar ya nuna su ba gangaci kawai ba amma abin da Allah zai ne ba ku sani ba lokacin yawa shi kenan lokacin da ya muga musu wannan
قالوا أئنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع عدل المحسنين hijabin da ya yaye musu shine amawali da yana da amawali ba san shi ba sai ya yaye musu amawali sai suka gan shi suka gan shi sai ya ce to ni ni ne su kuwa sidu shi ne sirtiran da aka yayi allazi kana yukallimu muhalbi wanda yake musu magana a bayansa wakila an ce huwa tajin maliki mulki shi ne kambin sarauta da yake sawa shi ne yasa dama ba su gane shi ba sai saukar da kambin ya saka da kansa ya saka da ɗauka ya saka ƙasa shi kenan kuma da shi kansa yusuf a kansa yana da wani alama kamar yadda kamar wani tsini hakan nan to shi kenan ya yaye sai suka gan shi suka sai da shi ƙala sai ya ce ai ya ce ƙalu sai suka ce bayan sun sai da shi limaza saboda abin da ya bana bayyana min sama'ili mutasabbitina saboda abin da ya lama daga alamominsa duka tabbatar shi ne sai suka ce a yin laka la'antu su yanzu a sai kai din nan kai ne yusu suka suka ba ka kai ne ba mu sai da ka ba kala ya ce ana yusu ni ne yusu wa haza wannan kuma da kuka gani akhi dan uwana ne da muka hada uwa da su kalmar nan lahu alaina Allah ya yi baiwa kanmu ya hada mu innahu shi man ya taki duk wanda ya ji tsoron Allah wa ya zubir ya yi haƙuri kuma akan abin da duk zai same shi fa inna la Allah la yudhi ubai tawzarta ajral musinna la dan masu kyautata aikin su yawa ya wal zahiri ma'udul mulmari ya sanya zahiri a matsayin mulmari shikenan kalu suka ce
الله لقد سلك الله علينا وإن كنا لقابلين
kalu suka ce tallahi rantsuwa da Allah na ga nasarar kallon alaina hakikan Allah ya zabe ka kanmu eh Allah ya bibita ka abinda muka kin gashi yayi yawa shi ne Allah ya baka mulki da wasu baiwa ma wanda bai ba mu ba wayan kunna ko da yake mun zamo lakadi na mu masu kuskure ne mutane suka yi kuskure sukan ga girmansu ba san abin da Allah zai zo yi daga baya ba yawa saboda haka ne mutum bai san abin da Allah zai ba za ga yawanci Allah ya kan daga baya sai ya zo ya zama shi ne Allah fifita cikin ‘yan uwansa yawa yana yin haka kuma ya so fifita babba in ya so fifita ɗan tsakiya to amma shi annabi yusuf kaga kusan ɗan ƙarshe ne wanda kaga mutum akwai goma tukun aka same shi ai ƙarshe ne to kuma duk dabaran mutum in Allah ya yi abu ba yadda zai sai ya yi
قال لا تسريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين
ƙala sai ya ce ya ce musu la ta ziba alaikum yau ma yau babu zargi a gunku ranar na zargi kamun kaza kamun to duk babu wannan babu ba a tuna baya saboda babu zargi kanku kun yi abu ne kan abin da kaddara ya gudana yawa to saboda haka ba zan zarge ku ba don ba domin ku ba da ban taɓa misa ba har yi sarautar nan to saboda haka mutum hasahu bi zikri ya keɓance yau da ambato la'annahu don shine mazinnatu tazibi bun da ake zaton zargi ba gairu a wani sai fi dacewa kamar inda manzon Allah ma ya zo ya ci garin maka ya ce wanda kafin ashe garin da yaƙi ya ce wanda ya je gida abu su ya aminta wanda ya shiga ya je ɗakin kaba ya aminta wanda ya shiga gidansa ma bai fito da kayan fada ba ya aminta to da ya zo bayan ya ci garin makka ya yi ɗawafi ya yi komai sai ya zo haɗa mutane a cikin a cikin biyu kubarsu ya ce ko mutanen makka yanzu mai kuke zato za mu zan muku don sun san sun cuce shi da suna zaton in annabi ci garin zai walakanta su ya ce suka ya ce to mutan maka gashi dai Allah ya mallakar da ni ya mallakar mun da ku me kuke zato zan muku suka ce hai alheri ne dan uwa mai alheri dan dan uwa mai alheri sai ya ce to la tazriba alaikum al-yawma babu wani zargi kai da kada wani ya ce daya mun kaza wanda duk ka san mun wani abu da yayi sujjada aka ɗauko nama aka saka bayansa hanjin ragumi wanda ya jima aka zo aka saka masara bai kuma tashi bayan su zina har sai da fadima ta zo daga gidansu ta tura babanta ya daga su jina to irin wannan ba a masa iri-iri amma so da ya ci garin makan kasan wanda ya masa wannan zai zata da saka ko sai ya ce to me kuke to zan muku sai suka ce babu alheri muke zato da kai ɗa ne ɗan uwa mai alheri ɗan ɗan uwa mai alheri ya ce to ku tafi an sake ku to haka ne to shine wanda annabi yusu ya gfiru lahu lakum ya gfiru lahu lakum Allah ya muka ya muku kaji ya nema musu gafara ma a lokacin wahu alhamdulillah Allah shi ne mai jin kan masu kai wasu alamu sai kan sai aka shiga turancin yan uwa kuma ya tambaye su to yaya baban su yake ba kare suka sai za faɗa na idon su ya makanci to ya ce haka ya ce to islamu ku tafi bi kamisi haza da wannan riga na ba riga ne na annabi ibrahim wanda ka bai annabi ishaqa wanda annabi ishaqa ya bai annabi yakubu to kuma annabi yakubu ya bai yusuf tun yana yaro yana da shi kamar laya ya kuma tannu yar kankanuwa amma in an yaye ta an bude ta sai ta rufe mutum duka to sai aka rataya masa wannan rigan to wannan rigan kuma annabi ibrahim lokacin da za a jefa shi a wuta to ta zamo a wuyarsa kuma shi annabi yusuf lokacin da aka jefa shi a rijiya tana wuyarsa malaka jibrilu ya zo ya yaga ta ya buɗe layar sai ya sa masa sai ya zama masa riga to kuma rigar shi daga aljanna take jibrilu ne allah ya aike shi ya aiku zo mu da annabi ibrahim da ita to wannan rigan tana nan abu mai albarka albarkansa bai karewa albarka bai karewa to sai ta zo kaga akan ce ba ba ba ba nan ɗin shi ke nan wala yulka ala mubtalan illa ufiya ba a jefa rigan kan mutum da yake wanda bala'i ya same shi sai Allah ya warkar da shi falku wala ku je ku jefa shi a fuskan babana in an yi haka ya ci basiran zai komo ya zama mai gani ka gani Allah yana yin abu da dalili shi kenan kuma ba tuni ku zo mun bihalikum da iyalanku duk bihalikum ajmaina duk gaba ɗaya ku zo mun duk gidan ku zo mun su mutum saba'in ne da biyu yawa tsakanin namiji da na mace saba'in ne da biyu ko da uku shi kenan ya aika musu da abin hawa guda ɗari sun zama lokacin da suka fita daga misra lokacin annabi musa kuma allah ya albarkace suka kai su mutum saba'in da uku nan sun zama dubu ɗari shida da hamsin da dubu biyar da dubu ɗari shida da dubu biyar da kuma saba'in da bakwai banda kuyanginsu banda du'afa wanda maraunarinsu zuriyan ta zama izaka a wannan lokacin duk gaba da yin haɗa wannan zuriya saba'in da uku nan allah ya albarkace su sun zama dubu so dubu da ɗari dubu ɗari biyu wasu sun ma biliyan biyu kenan da dubu ɗari biyu allah ya albarka gare su suka balaga suka isa wannan adadi ai wannan fage mai sauki to kaman ga mutanen zamani kuma an ce ba a son haihuwa to bin kada a yawa to gwaninta ne allah ya anan ko kuma ba gwaninta ba mutum dubu mutum saba'in da biyu ne kawai ko uku ko saba'in da uku amma allah ya albarkace su suka zama biliyan biyu da dubu ɗari biyu kafin gwaninta Allah ya nan ko kuma rashin gwaninta gwaninta ne ya yawaita don ya albarkace su ne idan wanda Allah bai albarkace shi ba in shi in shi ɗaya ne ma sai ya kare in sun go su ɗari ne ma sai su kare to amma wannan zuriyan ayyula ya yawaita da suka shigo misa yawansu ya kai haka to shi kenan ana ganin ana ganin kamar Allah zai kasa da abin da yake yi shi ko Allah ba zai kasa ba yauwa kuma duniya yadda take duka da yadda aka yi duk wani Allah ya yi shi zai wahala ne wani kuma ba zai wahala ba ko ya aka yi kuma gun da yawa yake gun albarka take ko yanzu yanzu in ka duba ka je gari kamar kano dinan ina ne a nan mai arziki kamar su yawa ne da ba su da da ba su arziki haka ba kagan ka je su lagos su batakwas an ne ma amma suka suka taru da yawa suna da arziki ruwa da su amma in ka je dan ƙauye kullum ba zai karu ba kullum a wahala suke to saboda haka shi yawa din ne yana da albarka
ولما فصلت العير وقال أبوهم إني لأعلم ريح يوسف لولا أن تفندون
ولما فصلت العير لوقة لكالم كم سكر أبوه سكر suka bar katangan misra daga lokacin da suka rabu ƙala buhun sai ubansu annabi yakubu ya ce ma yayansa kai yau din nan inni la'aji duri haru ni na samu kashin annabi yusuf a yau ina jin kashin yusuf wato iska ne iskan safiya ta ɗaukar ƙarshen ta kaya masa amma da izinin Allah tafiyan kwana uku ko kuma tafiyan kwana takwas amma iskan sai ya kai masa ƙarshen annabi su laula an tufalu ba don kar ku ƙayyata ni ba dai ku ce ni na yi wauta ba to da kun gaskata lallai yau ina jin ƙarshen annabi yusuf in ji shi wane annabi yakubu قالوا قالوا suka ce tallahi rantsuwa da Allah innaka kai lafirin zalika ka cikin batanka kuskurenka alƙadimi da daɗin nan in ji jikokinsu suka gaya masa yin ibdalika saboda zurfafa hanka fi ma bata cikin sonsa wala jayi likai da fatan wai ka gamu da shi ala budu yadi akan nisantan alkawari kun dade fa yau shekara tamanin da wani abu amma har ka yau kana neman wai za ka shi ya hala kuma to shi kenan halama فلما أن جاء البشير عليه وعلى وجهه فرتد بصيرا halama قال وصدقه إني أعلم من الله ما لا تعلمون falamma an ja albasiru lokacin da mai musu albishir ya zo shi ne ya huza shi ya ɗauko rigar ya zama daga ya ɗauki rigan wanda shi ne ya ɗauki rigan jinin da aka ce kura ce shi shi wannan abin shi ya sa shi bakin ciki har ya yi ta kuka har ya makance to kuma sai yana son kuma shi ya kawo masa alheri na farin ciki sai ya ɗauki tun da misir daga misra ya fita yana tafiya da kafa sai ya zo gun annabi yakubu daga zuwa bai ba shi ba sai ya jefa shi a fuskarsa yana jefa a fuskarsa ko sai fuskar sai bude farsanda alauji ya jefa a fuskarsa farsanda sai ya komo basiran yana gani kuru-kuru ƙala sai shi annabi yakubu ya faɗa ma jikokinsa da gun alama kullakum a sai ban gaya muku ba inni alamin layi ni na sani a gun Allah ma la ta'alamu wani abin da ba ku sani ba ko kike ce yusu ya mutu ni kuma za san yusu bai mutu ba
قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين
shi wanda ya ɗauko rigar nan tsakanin gun da ya ɗauka zuwa ga gun da yakubu yake farsahi ɗari uku ne eh, farsahi tamanin ne mil mil so mil uku uku so tamanin nawa ne eh to to eh, abin da ke tsakanin su kenan amma tun da ya- ya kama rigar da hannunsa yake tafiya da kafa da kafa da kafa har ya zo gun annabi yakubu to da ya zo sai jefa fuskarsa alhali ya ce wasu ya ladifan fawo kun ladifin udubbi fi amuri kulliya kama a habba warin ni fi duniyaya wa ashirati wannan kalmomi ne wanda shi shi kuma saboda kirkin da ya yi ubansa sai ya ce masa to zan baka addu'an ni da nima ubana ya bani sai ya ce masa to fa- ka rika ya ladifan fauka kullu ladifin waduddi fi umuri kulliha kama a habba wani fi duniya ya ashirfi wannan ne addu'an da babana ya bani kuma na baka a sai ana ba da ragani ko ana ba da ragani Uha. shi shi kenan shi kuma tukuncin da annabi annabi ya gubu ya masa kenan Allah kyauta Mhm. mutanen kirki watan ah, watan ma- ma- um, wannan wane ne azare eh a um, alkali al- eh? eh alkali ba ne Eh, shi ne kanin ubansu su a jama'a aliyun nan eh alƙalin musa shi ma haka ne wata ran lokacin sarkin kano sunuci yana yana yana yana yana yana azari ya ake shi kaula da aika ya kai mashi ibrahim sai ce to shi ma zai ba shi addu'an da uba bayi bai wa ɗansa sai bai shi alƙalin musa saboda haka ana ana ba da lagari tana kuma amfani mu je ƙalu قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين
ƙalu suka ce ya bana babanmu istaghfir lana ka nema mana gafara kuma ka nema mana gafarar zunubana laifin kanmu a gun Allah inna mu kunna mun zamo hadiyi ne mun yi kuskure mun maka kuskure amma ka yafi mana suka faɗa ka
قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم har yau kamar maganar jiya gunda za- gunda tsoho ya ya fi yaro ke da kaga sun sun ce nema musu gafara amma shi annabi yusuf daga hannun da daga sun saita shi sai ce allah ya gafarta musu amma shi annabi yakubu ubansu ne tsoho ne suka ce to ka nema mana gafara a gun Allah sai ce to ku yi hakuri zan ga- nema muku gafara amma ba yanzu ba yawa sai ko dare da daddare akwai lokacin da ake roƙon Allah zai roƙa musu ko kuma aka ce ya ce sai daren juma'a don wannan daren ne Allah ke karɓar addu'a yawa saboda haka jinkirin ma wani abu ne to ya ce sau ba sa kuru na rabbi a hankali ba yanzu ba zan nema muku gafaran Allah inna shi Allah huwal gafuru shi mai gafara ne Allah mai jin kai a kara zalika ya jinkirin haka har asuba wato goshin asuba li yakuna garba ila jabit don ya zama kusaci ga amsawa ko kuma sai daren juma'a somin sannan zai roƙa musu don lokacin Allah ya fi karɓar addu'a su su kenan to a- an zo annabi yakubu ya samu lafiya ya ce ku mu zo min da ku da yayanku gaba daya to shi kenan sai suka fuskanta ila misra za su tafi misra wa haraja yusuf annabi yusuf kuma yanda suka zo ya fita da manyan garin na ƙasar don tarayen babansa muje فلما دخلوا على يوسف آوي إليه أبويه قال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين falamma da halu ala yusufa lokacin da suka shiga ga yusufu a ba ilayya bawai sai ya tara uwansa da ubansa kusa da su. ya tara su da ubansa da uwansa ko kuma uwansa lokacin mun ce tara su in shi ce aka ce rahi- rahila ko to sai tara su amma kuma akwai yar uwan uwansa don lokacin ba haram ba ne annabi yakubu yana auren ya da kanwa ne uwa ɗaya uba ɗaya to ita yan tana nan amma kanwan ta rasu shi kenan sai sai sai su sai tara su saboda ita ai yar uwan uwan uwa ma uwa ne ko masu la- ba da labari suka ce lokacin da annabi yakubu ya yi kusa da misra sai annabi yusu ya yi magana da sarkin Misr- misran babba wanda ya nada shi waziri ya sanar da shi cewa babansa zai zo yau da da iyalansa sai ya ce to ya masa izini ya je ya tare yusu sai annabi yusu ya yi hawa a cikin rundun mutum dubu ɗari ai- ai, mutum ɗari- a- dubu hudu shi kenan mutanen misra kuma sauran jama'a suka bi su suna da yusufu zai tariyo yakubu lokacin yakubu ya tsufa yana tafiya a kishin kiɗe a kan hannun ɗansa yahuda yana tafiya yana dogara da sanda amma wanda yake jikinsa shine yahuda sai ya duba ya ga yawan dawakai da yawan mutane ya ce yahuda sarkin misra ne ya fito ya ce babu ɗanka ne lokacin da suka yi kura yusu ya yi kusaci ubansa yagu yagubu ya kusaci ɗansa yusu sai jibrilu ya ce ma masa ka bari yagubu ya fara gaisuwa gare ka ka ji kuma abin mamaki sai yagubu shi ya so ma gaisuwa ma yusu ya ce assalamu alaika ya musibin azam ya ce amince ya tabbata gare ka kai mai tafiyar da bakin ciki sai suka sauka suka rungumi juna suka aikata kamar yadda ɗa yake da ubansa ko kamar yadda uba ke da yansa suka yi kuka to a lokacin ne yusuf ya ce ma babansa baba ka yi ta kuka halka makanta baka san tsananin tashin kiyama zai hada mu bane ya ce haka ne yusuf na ji tsoro ne kada ka rabu da imaninka saboda haka ni ba kai din nake ji ba addininka nake ji kada marar na duniya ya raba ka da addininka shi ne shi nan kaga in haka ya faru tsakani na da kai in addini ya bambanta ko mara kenan shi kenan sai zuwa ne ka biyu yana masa arabi da kullum a hidu minu kuma sai annabi yusu dama mace ya zo gamu ya zo taryan ubansa da mutane runduna dubu hudu kowane ɗaya a cikinsu yana da jubba na azurfa da kuma tuta na sake sosai duk filin da suka haɗu wajen taryan sai ta yi ado da su suka kewaya suka yi sahu-sahu lokacin da za a tafi annabi yakubu ya hau da lashi da annabi yusuf da kuma hafarci da jikokinsa annabi yakubu da ya hau doki sai ya ga jeji a cike cif da dawakai da mutane masu ado iri-iri sai ya duba su yana mamaki a wannan lokacin sai malaka jibiru ya zo masa ya ce kada ka mamaki wannan duba sararin sama mala'ikun allah su ma sun zo suna murnan haduwanka da ɗan kai su su ma suna kuka yadda ake kukan nan sun yi bakin ciki da rabuwanka da shi da shi kenan sai kuma dawakai suka motsa za ta fi sannan dawakai suka yi ta haniniya mala'iku kuma suna ce su alhamdulillah kuma aka buga tambura aka busa kaho sai abin ya zama kamar ranar tashin kiyama to ya zama ranar da suka shiga shi ne ranar ashura to ranar da suka haɗu kenan mu je
ورفع أبويه على العرش وقروا له سجدا قال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نبغي الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم
wakala sai ya ce musu urulu misa ku shiga misa in Allah ya so in sha Allah amina amince yusuf sai suka shiga da suka shiga suka zauna yusuf ya zauna a kan gadon mulkinsa wurafa bawai ya daga iyayensa ma uwansa da ubansa nan su ma suna kan gado ya zaunar da su daura da shi ala shi kan gado waharu sai yan uwansa kuma duk sai suka fadi yan uwansa wanda ya suka mas- su wanda da suka yi ta yin hasarin nan sai suka fadi sujjada su su- suna sujjada Su- su sujjada to shi kenan lokacin wakala ya bace sai yusuf ya ce baba haza ta bi lulaya wannan shi ne mafarkin fassarar mafarkina min gablu gaban haka ƙajja alaha rabbi hakan Allah ya sanya mafarkin nan na gaskiya wa wa kada hasana bi ya ya ya kuma kyautata mini isa haraja ni min asijin lokacin da ya fitar da ni daga kurkuku kaga bai ce lokacin da ya fitar da ni daga rijiya ba su da su ji kunya don su suka jefa shi a rijiya amma kurkuku din nan duniya ta zo ta sa shi to ma ma ta karuma don karamci a gunsa bai cewa lokacin da ya fi da ni daga rijiya ba da ya faɗi wannan ma kaga yan uwansa za su ji kunya don da da kamar kamar ya gaya ma ubansa kenan a bada walakacin da aka musu waje bikun ya zo da ku min albaru daga kauye Allah ya taho da ku daga kauye kuma min bari bayan Allah zaga shaidanu shaidan ya bata bai ni wa bai na tsakani na da yan uwana kaga ya mace sha'anin ga shaidan nan ma kaga ba- ba za su zo wuya ba inna bi ubangiji na nadifin mai tausayi ne lima ya sha ga abin da yake so inna shi Allah huwa alimu shine masani da talikansa alhakimin gwani cikin aikinsa da yake yi wa kama inda hu abawahu to anan iyayensa suka zauna gunsa shekara 24 ko kuma shekara 17 sai suka bar- suka bar duniya dama duniya za a bata wakalar da turaki ya zamo fagen rabuwarsa da shi samaniya ashata au arba'ina au samanina shekaran tamanin ne rabuwarsa da yusuf kuma suka zo haɗu yau wahalar hulmautu sai mutuwa ya zo ma annabi a gobe kowa sa yusuf sai ma annabi yusuf da wasiya an yi hamilahu in ya mutu ya dauke shi ya fidda shi a nan waya sanar mai bisne shi inda ba yi wajen iyayensa ibrahimu da ya saka a kai shi can abin da shi kamala binafsi ya ce da ya mutu ko sai ya tafi da kansa wadda fana mai bisne shi san masa cananka sannan ya dawo misa wa kama shi ma ya zauna ba da bayan haka salasan ashirin da uku bayan rabuwarsa da tsohonsa wala matan ma'amuru lokacin da sha'aninsa ya cika wa alima ya san annahu shi la dumu ba zai dawo ba to ta kan nafsu sai ransa ta yi bege ilal mulki dami zuwa ga mulki mai dawwama shine aljanna to a lokacin kuma sai ya ce mhm, mu je nawa ne
صدق الله العظيم angwana nawa ne da kuka na yi kuma salamu Mm. haka Mhm. sallama sallah ne Mhm. Mhm. za ka cika ne a za ka rama ne idan ka samu raka biyu wanda ba su da sura kenan ko kuma an tsere kamar da raka biyu masu sura to sai ka tashi karama shine aikin gamanzu malaman fiƙo kaman aikin magini sai ka soma tun daga fari ka ka karanta sura a su fatiha da sura da fatiha da sura ta zama sallah ala ce makta maklubatu juyayyen sallah kenan Eh, idan an sallah mai raka uku aka tsere muka da raka biyu ka samu raka ɗaya na ƙarshe wanda ba fatiha to in ka tashi sai ka yi raka ɗaya mai sura da fatiha sai ka zauna kai ta sai ka haɗa ta da wanda ka samu ka samu biyu kenan sai ka sake tashi kai ɗaya da fatiha da sura sannan sai ka yi eh, um, sai- sai ka yi sai sai ka yi sallama ita kuma ana ce mata umar julusi Mhm. Eh, idan mace tana haila za ta iya lazumi da wazifa amma ban da karanta jawharatul kamali in lokaci ya yi za ta yi tsarki ta yi alwala ta yi amma ban da karanta jawharatul kamali za ta yi kamar karatun ƙul'ani ma za ta yi yawa amma abinda ta haddace ƙul'ani ne dai ba ce ta rike ba amma abinda ta sani za ta karanta bi iznillahi abi abi sai bi iznillahi ba shi dai alkawari yayi sai ya batar da ya batar da yan adam amma bai ce bi iznillahi ba da ƙarfin kanta kawai Da Allah Allah ya masa haka kuma duk sauran mu musulmai wanda ake bin sa bashi Allah sa kafin ya mutu ya biya bashin kansa Ta amin Allah Allah ya ji gansa Allah ya sa ya huta mu ma iyayenmu da suka rasu dukkan mu na Allah Allah ya ji gansu Allah ya musu rahama na'am ta amin Allah ba shi Allah sa kuma ya samu mai amfani Allah ya gafarta mu Allah ya gafarta iyayenmu iyayen su Allah ya gafarta wa malamanmu Allah ya gafarta wa malamansu Allah ba mu alherin duniya da lahira Allah kare mana shari na duniya da lahira Allah ya gije mana dukkan bala'i Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya da kwanciyar hankali yin musulmin da suke abkuwa a ƙasar nan Allah sauke su abinda ake ce masa kinnafin din nan na satan mutane da satan dukiyar mutane Allah sauke su masu yi kuma Allah shirya da su in yana nufinsu da alheri in kuma bayan nufinsu da alheri Allah shi ya sani da zai musu Allah kiyaye mu karanta ayatul kursi Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawmun lahu ma fis samawati wa ma fil ardi man dhal ladhi yashfa'u indahu illa bi'idznihi يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يجدون من شيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم Allah kiyaye mu Allah kiyaye mutuncin mu Allah kiyaye addinin mu Allah kiyaye mu gidajen mu Allah kiyaye mu lafiyar mu duk abin da muke so Allah kiyaye shi Allah kiyaye Allah kiyaye mana addinin da dukkan abin da muke son sa وكانت ألم نشاء لم نشاء لك صدرك وضعنا منك الوقت لك أنقلك ورفعنا لك ذكرك وإنما إنما الوسط يسرا وإلى ربك Allah kawo mana sauki a cikin dukkan al'amuranmu. Allah ya yi mana wahala, Allah ya ba mu da wuya a duniya da lahira. ‘Ya'yan musulmai da suke neman ilimi na rayuwa da ilimin addini, Allah fahimtar da su, Allah sa ba su mai albarka. Duk wanda ya shiga halin kunci Allah fice shi, duk wanda ya shiga wahala Allah fit da shi, Allah sa ƙema. مكانت إن أنزلناه إن أنزلناه في ليلة القدر ما ودك سماء القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها باسم ربي من كل أمر سلام هي تامت بعيد حزي الله من البركة آمين الله البركة سمو آمين الله ya koyar da albarka a cikin ƙasanmu Allah ya albarka a jigarinmu an goyi mu duk Allah sa albarka a ciki gidajenmu Allah sa albarka a ciki Allah sa albarka a hannunmu Allah ba mu albarka da albarka annabi sallallahu alaihi wasallam amin amin amin amin amin عن عن عن